سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا أشرين دهدو قوات الجنين أشرين دهدو قوات الجمال الآخر hijiran annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga Makka zuwa Madina ta alif dari hudu da arba'in da bakwai daidai da sha biyar ga watan sha biyu shekarar dubu biyu da ashirin da biyar miladiya wannan masallacin ya albarka masallacin juma'a na darul qur'an da muke ci gaba da gabatar da karatu a wani littafi mai albarka addu'a min alkitabi was sunnah والنفر إمام سعيد بن علي بن وهب القحطاني الله مدوكتين سكي يدك أي شيء غافر تابش وإن شيء درس من أشرين دعوكو أشجر جركة وإن للتافي وإن مكفين يامنا تكراتوس هسي مكملا الله تعالى يبام يكون كملا وأشكي نصرة الله كما ينفانر دمو الدوين دمجي كان تاوى يودقون يوم ذا متاشي أكان addu'a ta ɗari da goma sha nawa ɗari da goma sha biyu ko yawwa to sai mu karanta اللهم قني شر نفسي اللهم قني شر نفسي نعم وأعزمني على أرشل أمري اللهم اغفر لي ما أسررت وما أعلنت وما أخطأت وما عمدت وما علمت وما جهلت اللهم قني شر نفسي واعزمني على أرشد أمري اللهم اغفر لي ما أسررت وما أعلنت وما أخطأت وما عمدت وما علمت وما جهلت wannan addu'a imamul hakim annai saburi rahimahullahu ta'ala ya rawaito ta daga manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam an gani a wannan kenan sannan imamu zahabi ya yi tarayya da shi wajen inganta wannan hadisi sannan imamu hafir ibn hajar al'asqalani shi ma ya ce isnadin sa sahihi ne kamar da gifin tafin al'isaba fi tabi'i da sahaba Allah madaukakin sarki ya dace da mu wannan addu'a ce da manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama ya kasance yana yin ta yana wannan addu'a domin neman tsarin Allah game da ainihin wato waɗannan abubuwa waɗanda suke ainihin wato miyagu Allah madaukakin sarki ba mu kariya manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yana cewa Allahumma qini sharra nafsi ya Allah ka tsare ni daga sharrin raina wa'azimni ala arshadi amri ta shiryar da zuciyata zuwa ga mafi kyawun al'amurana mafi shiryan al'amarina Allahumma ghfir li ma asrartu ya Allah ka gafarta min abin da na ɓoye wa ma a'lantu da abin da na bayyana wa ma akhta'tu da abin da na aikata bisa ga kuskure wa ma amattu da abin da na aikata bisa ganganci wa ma alimtu da abin da na sani wa ma jahiltu da wanda na jahilta wanda ban sani ba wannan addu'a jama'a yana da muhimmanci kwarai da gaske annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallama yana roƙon Allah subhanahu wa ta'ala neman tsari daga waɗannan ainihin wato al'amura ga baki ɗaya. Ya Allah ka tsare ni daga sharrin raina, ashe ranka da ke cikin jikinka tana da sharri, ita kanta sai ka dinga neman tsarin Allah daga gare ta, don ita kaɗai din kuma ana kasata zuwa kashi uku, kamar da muka yi bayani. akwai annafsul ammaratu bisu'i rai da ke umartan bawa da aikata mummunan aiki akwai rai allawama annafsul lawama rai da ke zargin mutum yayin da ya aikata wani mummunan aiki saboda ya samu ya tuba zuwa ga Allah subhanahu wata'ala sannan akwai kuma annafsul muqma'inna rai mai nutsuwa wacce ita ke jan mutum zuwa ga aikata kyawawan ayyuka waɗanda ke sa bawa ya samu kyakkyawan sakamako a wurin Allah maɗaukacin sarki. To, ina cewa ya Allah ka tsare ni daga sharrin raina, ka tsare ni daga sharrin raina, an gane wannan ko? Sannan me, wa a'azimni ala arshadi amri, Allah ina roƙonka, ka shiryar da ni zuwa ga mafi kyawun mafi shiryan al'amarina. Kalman al'azmu a larabci shi ne aqdil qalbi ala imba'il amr kulle zuciya ƙudurta niyyan zartar da wani abu mana Allah ka bani ikon ƙarfin zartar da abin da nake so in yi amma shi ma in na tashi yi ka sa ya zamto mafi shirya a gare ni jama'a mun gane wannan so wannan yana da matsayar muhimmanci ainihin wato a wurin bawa ya roƙi Allah subhanahu wata'ala shiryuwa zuwa ga mafi kyawun al'amarinsa an gane wannan ko na biyu shine sai annabi sallallahu alaihi wa sallama sai ya ci kuma Allahumma ghfir li ma asrartu ya Allah ka gafarta min abin da na aikata wanda na buya na yi abin da ka buya kai babu wanda ya gani daga Allah sai kai kamar yadda muka yi bayani a hadisan jiya to kana roƙon Allah ya gafarta maka jama ina fata an gane wannan yawwa wannan ke sannan wa ma a'lantu da kuma abin da na bayyana a fili wa ma afqatu da abin da na aikata bisa ga kuskure wa ma amattu da abin da na aikata da ganganci ina sane wa ma jahiltu da kuma wanda na jahilta wanda jahilci na ko rashin sani shi ya jani zuwa ga aikata wannan abu duka waɗannan ina neman tsarin Allah daga gare su an gani wannan addu'a ce mai muhimmanci kwarai daga sun jama'a kwarai domin lokacin da Allah ta'ala ya kulle maka azumarka za ka yi daga cikin malamai manya suna addu'a suna cewa Allahumma qawwi azaimana ya Allah ka ƙarfafa mana azamarmu, niyyanmu, ƙoƙarinmu, ƙwazonmu, Allah ka shirya mana ita, ka ƙarfafa mana ita, domin idan baka da ƙarfin azama nazartar da wani abu, to za ka zamto mai rauni a rayuwa akan komai, akan ilimi ne, akan kasuwanci ne, akan gudanar da iyalanka ne, akan kowane irin abu na rayuwa zai zamto kana da ainihin wato matsala. Domin gane wannan, shi ya sa ma Allah ya kira manzanninsa mafiya girma da ulul azmi min ar-rusuli an gane wannan ko yawwa to kana roƙon Allah subhanahu wataala ya baka wannan azima ya baka wannan karfin iko na zartarwa a bisa mafi shiriyan al'amarinka azama suna kasuwa kashi biyu akwai azama na shiga zuwa ga shari'a da neman dacewa da daidai an gane na biyu shine azama akan hali zuwa hali an gani ma'ana Allah ya baka ikon dawwama akan tafarki da shirya duk da za a kada a raya a je a dawo zai zama cewa kai din nan da izinin Allah kana kan shari'a babu wani abu na bata wanda zai taba kaiwa zuwa gare ka jama'a mun gane wannan so wannan yana da muhimmanci kwarai na haka bawa ba shi da ikon yin wannan shi yasa kaje yana nema daga wajen wa daga wajen Allah subhanahu wataala amma duk wanda zai zo a ce maka wani ai jikan wane ne ai zai gafarta muku zunubanku gaba daya to wannan ya tuce ku wannan ya tuce ku hakika ƙarya yake yi Allah ne shi kadai mai gafarta mai ne zunubai wa man yaghfiru dhunuba illa Allah babu wanda ke gafarta zunubi sai Allah shi kadai mun gane wannan yawwa dan haka shi yasa Allah ta'ala yake cewa a hadisi qudsi ya ibn adam ya kai dan adam aha innakum tukhbi'una bil-layli wan-nahar lalle ku dinnan kuna aikata kurakurai kusakurai laifuka iri-iri dare da rana wa ana aghfiru dhunuba jami'a Allah ce kuma ni ke gafarta zunubai baki ɗaya ranka ta kaf fastaghfiruni aghfir lakum ku nemi gafara ta sai in gafarta muku jama'a mun gane wannan to jama'a kun ji wannan addu'a yana da muhimmanci kwarai daga sun jama'a mu mai da hankali akan irin waɗannan addu'o'i waɗanda suke na neman shiriya da kuma dacewa zuwa ga ainihin wato daidai Allah ya madaukakin sarki ya samu dace الثالثة عشرة بعد المئة نقوم شاء نقري نقوم شاء اللهم إني أعوذ بك من غلبة الدين وغلبة العدو وشماتة الأعداء اللهم إني أعوذ بك من غلبة الدين وغلبة العدو وشماتة الأعداء wannan hadisi imamun nasa'i ya fitar da shi a cikin sunan ɗinsa a sunan mujtaba an gani sannan yana cikin littafin sahihun nasa'i kamar da malam ya wannan bayani an gane wannan addu'a ce wacce annabi sallallahu alaihi wa sallam yake roƙon Allah da shi hadisi da aka samu daga Abdullahi ibn Amri ibn al-Asi Allah ya kara mishi yadda yace anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam kana yad'u bi ha'ula'i al-kalimat shi lalle manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya kasance yana roƙon Allah da waɗannan kalmomi yana cewa Allahumma inni a'udhu bika min ghalabati ad-dayn ya Allah ina neman tsarin ka daga kantar bashi ina ga mun fasara haka zai fi ko ba rinjayen bashi ba kantar bashi bashi galibi ba cewa ya mutum yana ya ya rinjaye mutum sai da ce ya masa mene kanta saboda bashi mummunan abu ne akan bawa in baka biya ba a nan duniya tsangwama da sanya ka a cikin damuwa wani ma aka ka gidan kaso a je a tsare a can ko ba a yi ana yi to a lahira ma tsare ka za a yi za a tsare ranka gabarin isa zuwa ga rahmar Allah sai ka biya duk ba su kan jiki kanka ke sa in ka san ana bin ka bashi ma na yi kokari ka biya bashi musifa ne akan bawa bashi bala'i ne amma Allah ta'ala ya halatta mana cin bashi ka ci bashi ko mai bayarwa ma ya bayar musulunci ne mu'amala ce wacce ke kyakkyawa mu'amala ce wacce ke ainihin wato mai kyawun gaske jama'a mun gane wannan ko Allah ta'ala ya shirya da mu ya Allah ina neman tsarin ka daga kantar bashi in ji manzon Allah wa ghalabatil aduwi Allah ina neman tsarin ka daga rinjayen maƙiya kada maƙiya su yi rinjaye a kaina a wayi gari sun gama da ni duk abin da nake so in cimma a rayuwa in kasa cimma wannan abin saboda rashin daidaito na al'amurana wa ghalabatil aduwi Allah ina neman tsarinka daga rinjayen makiya wa shamatatil a'da'i da kuma dariyar abokan gaba eh jama'a kun ji dariyar abokan gaba shine abokin gaban ka yaga musiba ta fada maka ya ta munna yana dariya yana jin daɗi ma'ana ya Allah kada ka taɓa farantawa makiya na rai wani abu mummuna ya same ni a waye gari sun yi min dariya akan wannan abin da ya same ni jama'a mun gane wannan ko yawwa to wannan galabatin daini ya zo da yawa a cikin addu'o'in annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam kamar addu'an da imamu abu dawud ya rawaito a cikin sunan dinsa annabi sallallahu alaihi wa sallama hadisin abu umama da ya je masallaci ya je ya zauna ba abu umama ya je ya zauna wani mutum ya zo ya same shi ya abu umama ya dai ka zo ka zauna a cikin masallaci ne ba lokacin sallah ba abu umama yake cewa humumun lazimatni wa duyun ya rasulullah ci ya manzon Allah ba su kasun min yawa bakin ciki ya ya ya turnike ni ya dame ni na rasa yadda zan yi sai manzon Allah yake da shi ala uallimuka kalaman idza anta qultahu adhhaba Allah azza wa jalla hammaka wa qada anka daynak ci bana karantar da kai wasu kalmomi ba waɗanda idan ka karanta su Allah zai tafiyan maka da wannan bakin cikin naka kuma Allah ya biya maka wannan bashi ya baka ikon biya ya rasulullah karantar da ni yace bala ya rasulullah ya rasulullah karantar da ni sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce da shi qul idza asbahta wa idza amsayta ka karanta wannan addu'ar da safe ka karanta wannan addu'ar da yammaci idan ka tashi ka ce Allahumma inni a'udhu bika min al-hammi wal hazan ya Allah ina neman tsarin ka daga damuwa da bakin ciki wa a'udhu bika min al-ajzi wal kasal ina jin tsoron ina neman tsarin ka ya Allah daga gazawa da kuma lalaci wa a'udhu bika min ghalabati ad-dayni Allah ina neman tsarin ka daga rinjayen bashi wa qaharin rijal da kuma rinjayen mazaje a kaina an gane wannan me ya faru da wanda Abu Umama yace fa fa'altu dalika ni ko sai na aikata haka fa azhaba Allah azza wa jalla hammi wa qada anni dayni shi Allah ya yaye min wannan bakin cikin da damuwa sannan Allah ta'ala ya biya min wannan bashi ya bani ikon biyan wannan bashi ya kai wanda bashin ya maka yawa ka ji magani daga bakin manzon Allah ina wanda ke fama da bakin ciki da damuwa ga addu'ar yaye bakin ciki daga bakin annabi Muhammad sahabin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yayi wannan yaran nan marishi in na sake ganin kana mutum wata sai na gane ka kai ma ina gan kana ba sai na gane ka tabbata cuka Abdurrahman ka nasu ka nasu jama mun gane wannan ko in ina karatu kurkurge kurkurge yaran nan kuna zaman da su in ba ka wata dinga zama a gida kawai don haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya bada wannan magani ga yadda za ka yi Allah ya yaye maka bakin ciki ga yadda za ka yi Allah ta'ala ya baka ikon biyan bashin da ke kanka an gane kuma hadisi ne wanda yake da yawa daga cikin malamai sun rubuta wannan hadisi wanda na karanta yanzu na Imam Abu Dawud an gane amma hadisin riwayar Imam Nasa'i riwaya ce wacce ta inganta zuwa ga Annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam Allah ta'ala ya samu dace da ka jama'a kun ji yana da kyau kwarai daga sun jama'a ya zanto waɗannan hadisai muna yin aiki da su a koda yaushe a bigire na rayuwar mu Allah ta'ala ya dace da mu hadisi na addu'a ta ɗari da sha hudu الرابع عشر بعد المئة اللهم اغفر لي واهدني وارزقني وعافني وأعوذ بالله من ضيق المقام يوم القيامة اللهم اغفر لي واهدني وارزقني وعافني وأعوذ بالله من ضيق المقام يوم القيامة wannan hadisi imamun nasa'i ya fitar da shi da imamu ibnu maja shi ma a cikin sunan dinsa suka rawaito wannan hadisi daga annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama abinda annabi sallallahu alaihi wa sallama ke cewa allahumma ghfirli ya allah ka gafarta min wahdini ka shiryar da ni warzuqni ka azirta ni wa'afini Allah ka bani lafiya ka azurta ni da koshin lafiya a'udhu billahi min dhiqil maqam ina neman tsarin Allah daga kuncin wajen tsayuwa yawmal qiyama a ranar alkiyama eh a'udhu billahi min dhiqil maqam ina neman tsarin Allah daga ainihin wato kuncin wajen tsayuwa يوم القيامة أرانا القيامة أنغاني wannan addu'a tana da muhimmanci jama'a ya zamto mun kiyaye ta ba dan komai ba sai dan ka duba yadda annabi sallallahu alaihi wa sallama yake neman tsarin Allah daga waɗannan miyagun al'amura musamman tashin hankali ranar alkiyama malam duk wani bala'in da zai same ka a duniya duk wata damuwa da za ta tunke ka mai sauƙi ne in dai idan ka mutu za ka samu rahamar Allah amma duk jin daɗin da ka samu a duniya da morewa da tarin dukiya da ‘ya'ya da komai idan aka wayi gari ka yi hasara ka samu azaba tun daga kabarinka to abin da zai biyo bayan tashin hankali kuma ya fi wannan yawa Allah ka tsare mu to shi ne annabi sallallahu alaihi wa sallama yake ainihin wato wannan addu'a yace Allah ka gafarta min Allah ka shiryar da ni Allah ka azurta ni Allah ka bani koshin lafiya sai ce a'udhu billahi min dhiqil maqam Allah ina neman tsarin ka daga kuncin wajen tsayuwa yawmal qiyama a yaushe a ranar alqiyama eh galibi addu'o'in Annabi sallallahu alaihi wa sallama za ku sun kunshi me sun kunshi duniya da lahira gaba daya an gane wannan Allah ya madaukakin sarki ya shirye da a wata riwaya ta daban annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce Allahumma inni a'udhu bika min dhiqid dunya Allah ina neman tsarin ka daga kuncin rayuwar duniya domin rayuwar duniya tana da kunci ko ba ta da shi tana da shi ka samu kanka a cikin damuwa kana ji kana gani abin da kake ganin kaman ka fi karfin sa shi kuma zai fi karfin ka an gane wannan to wannan yana da muhimmanci kwarai da gaske ya zanto cewa muna yin wannan addu'a asalin wannan hadisi hadisi yana na Aisha Allah ya kara mata yadda daga Asim ibn Humayd yake cewa na tambaye na Aisha Allah ya kara mata yadda yace bima kana rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama yastaftihu qiyam al-layl da menene annabi sallallahu alaihi wa sallam ya kasance yana buɗe tsayuwar daren sa da shi kaji da me manzon Allah ke addu'ar buɗe sallar dare da ita ba fa ana magana sai ka tashi hajji cikin dare ba ba muna sa kai da wuturi ba a masallaci to sai ka haddace wannan addu'ar a madadin addu'an da zaka yi sai zama wannan addu'ar zaka da buɗe sallah a madadin subhanakallahumma bihamdika tabaraka ismuka da ka saba da gobe da sallan farilla to za ka yi wannan addu'a an gane wannan bari mu yadda take yace da menene manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ke bude sallar dare an gani qalat sai na na Aisha take da shi laqad sa'altani an shay'in ma sa'alani anhu ahad qablak hakika ka tambaye ni abin da babu wanda ya taba tambaya na shi kafin kai sai ta ce kana rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama yukabbiru ashran manzo Allah ya kasance yana yin kabbara sau goma in yi kabbara Allahu akbar sai ce Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar sau goma wa yusabbihu ashran yace subhanallah subhanallah subhanallah sau goma wa yuhallilu ashran sai kuma yace la ilaha illallah la ilaha illallah لا إله إلا الله شما سوغوما ويستغفر عشرا كما يتي أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله شما سوغوما ويقول سنن سيتي اللهم اغفر لي يا الله كغافر تامن واهدني كشري يدني وارزقني كأذرتاني وعافني كبارق وشلا فيها لزمن لا فيها أعوذ بالله من ضيق المقام يوم القيامة ina neman tsarin Allah daga kuncin wajen tsayuwa a ranar alkiyama ina fata an gane kina kun ga jama'a wannan hadisi a babin sallah malamai ke kawo shi an gane kuma addu'a ce da annabi sallallahu alaihi wasallam ke buɗe sallar da ita sai dai ba nan za ta takaitu ba duk lokacin da duniya ta maka zafi kana neman Allah ya baka tsari to zaka yi wannan addu'a an gane tunda an samu annabi sallallahu alaihi wa sallama ne ya nihin wato koyar da ita jama'a mun gane wannan ko Allah ta'ala ya sa mu dashi sai addu'a ta gaba الخامسة عشر بعد المئة اللهم متعني بسمعي وبصري واجعلهما الوارث مني واجعلهما الوارث مني وانصرني على من يظلمني وخذ منه بثأري اللهم متعني بسمعي وبصري واجعلهما الوارث مني وانصرني على أكني يوا وانصرني على من يظلمني وخذ منه بثأري wannan hadisi shi ma hadisi na Abu Huraira Allah ya kara mishi yadda wanda Imam Tirmidhi ya fitar da wannan hadisi sannan Imam Hakim shi ma ya fitar da shi kuma sun inganta wannan hadisi an gani manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yana cewa Allahumma matti'ni bi sam'i ya Allah ka jiyar ni daɗi da jina wa basari da ganina waj'alhum alwarith minni Allah ka sanya su su zamto dawwamammu tare da ni har ƙarshen rayuwata kada in rasa ji kada in rasa mene gani an gani yawwa wannan alwarith ka san mamaci shine alwarith ko ko ba ka bane eh isti'ara shi akai aka ce magaji magaji shine mai yin gado ko shine alwari magaji wanda zai gado to ma'ana Allah ka sanya jina da ganina ka gadar da su tare da ni tsawon rayuwata har zuwa lokacin mutuwa idan ka ga wannan addu'ar in kana yin ta sai Allah ta'ala ya tsare ka daga me dukkanin wani ciwon ido da dukkanin wani ciwon kunni wanda zai sa maka kurumta dole zai isa maka makanta Allah ta'ala sai ya tsare ka in kana so Allah ya sa ganin ka ya zanto mai kwari sai ka yawaita roƙon Allah wannan Allahumma ti'ni bi sam'i wa basari Allah ka jiyar da ni daɗi ka amfanar da ni da jina da kuma ganina waj'alhum alwaritha minni Allah ka sanya su su zamto salimaini sahihaini kubatattu kuma masu lafiya an gane shine ma'anar yawwa waj'alhum alwaritha minni ka sanya su su zanto kubutattu masu lafiya kuma tare da ni har zuwa ƙarshen rayuwata wansurni ala man yadhlimuni ya Allah ka taimake ni akan wanda ya zalunce ni an gani duk wanda ya cuce ni ya Allah ko dai don ya fi ni ƙarfi ko dai don ya fi ni wayo da dabara ko don ya fi ni yana ganin yana da wanda za su tare masa ya zalunce ni to ya Allah ka taimake ni akan wanda ya zalunce ni duk wanda ya zalunce ni Allah ka taimake ni an gani Allah ka taimake ni ya zama kai ne za ka rama mu mun gani wa qul minhu bi sa'ali ya Allah kuma ina roƙonka ka kama shi da alhakina an gani eh ka kama shi da me alhakina Allah ina roƙonka ka kama shi da azabar da ta dace da shi. An gane wannan? Yawwa. To kaga anan da yace man zalamani wanda ya zalunce ni, man yazlimu ni. Ma'ana da wanda ya taba cutanka, da wanda zai maka ma anan gaba. Kana roƙon Allah ta'ala ya yi maka miri ya taimake ka a kansa. An gane? Sai ce wa khudh minhu bi sa'ali. Eh. An gane? ma'ana ya Allah ka kama shi da laifin wannan abin da ya min na mugunta da cuta da ya min an gane wannan ai ai ba wuce ce maka alhaki a kanka me yake nufi ma'ana zunubin wannan laifi su ka kan wani a kanka ma'ana Allah ya Allah ka kama wani da laifin abin da ya zalunce ni shi ina fata an gane to shine wannan kake cewa ya Allah ka kama shi da alhakina duk wanda zai cuce ni Allah ina roƙonka ya Allah ka kama shi da wannan laifin yau mun gane wannan ko wannan hadisi hadisi ne wanda yake ingantacce sai hadisi sai addu'a ta gaba ko الثالثة عشرة بعد المئة اللهم إني أسألك عيشة نقية وميتة سوية ومردا غير مخز ولا فاضح اللهم إني أسألك عيشة نقية وميتة سوية ومردا غير مخذ ولا فاضح wannan addu'a kana cewa ya Allah Allahumma ya Allah inni as'aluka 'ishatan naqiyya ya Allah ina roƙonka ka bani rayuwa cike da nagarta ka bani nagartacciyar rayuwa rayuwa mai kyau wacce babu wasu ababe masu muni da walalu a cikinta an gane wannan ita ce naqiyya wa mitatan sawiyya Allah ka bani mutuwa tsakatsaki an gane mutuwar da ba za a galabaitar da ni in sha bakar wahala in yi mummunin cikawa ba an gane wannan yawwa ba kuma mutuwar da za ta zamto ina cikin gafala ban ma san me nake ba wa mitatan sawiya Allah ka bani mutuwa wacce take tsakatsaki an gani dan kun san akwai ciwo na mutuwa na musamman shi ciwon ajali daban yake sannan wannan zafin zahirin shi ma daban yake kana roƙon Allah ta'ala ya saka ya sakaita maka kada ka zanto cikin waɗanda zaka fita ayyacinka a wannan lokacin yadda ba za ka iya fita kalmar shahada ba ba za ka iya wani abu na wasici ba yayin da mutuwa ta zo maka وميتة سوية ومردا يا الله ina roƙonka makoma zuwa ga lahira ghaira mukhzin ba cikin waɗanda suke kaskantattu ba ba waɗanda suke wulaƙantattu ba Allah ka mayar da ni gare ka zuwa gidan lahira ba cikin waɗanda ka tozarta su ka wulaƙanta su ka kunyata su ba wala fadih ba kuma cikin waɗanda kake tona musu asiri ba an gari ka san wani lokacin da mutuwa ta zo masa ne a jirinsa ya tono eh da yawan mutane ba su yana aikata miyagun ayyuka irin waɗannan ba amma a garin ba da labari a babin hikaya sai ka ji ana kai cewa wani ai yana yin kaza ce wani ce tab baka san shi bane ko ba laifi bane mutane sun yi wannan jama'a kan ku dauka laifi ne ba laifi bane abinda manzon Allah ya hana shi ne zagin mamaci ka ce wani tab ai Allah ya tsine mishi bayan ya mutu ka ce Allah ya tsine mu wani Allah ya ƙara mishi nauyin ƙasa an gane irin waɗannan abubuwan su ne aka hana amma faɗin aibin wanda ya mutu dan an ce wane dan bid'a ne in ya mutu a ce wane mugu ne wane azzalimi ne wane macuci ne wane dan luwaɗi ne wane mazinaci ne an faɗi bayan ya mutu ba laifi bane duk kun yi jigun in ba a haka sai kowa ya zama zai aikata aikin banza kuma ya ci a bagar an wuce da gawa gaban manzon Allah hadisin muslim ko manzon Allah sai ya ji mutane suna da ce kai Allahu akbar wani mutumin kirki ya zauna da mutane lafiya gashi da sun ibada gashi da kaza ki dinga faɗin alherin sa manzon Allah sai ya ce musu wajabat ki ta tabbata ta tabbata a kansa ana zaune ne kuma aka wuce da wata gawa aka ce wane ne wanda aka ce wane ne ya mutu aka ce kaf ai wannan mutumin banza ne shi ne bai ke yin kaza yake yin kaza yake yin kaza kaza ma da aka yi a wuri kaza kaza ne irin a ta lissafi to operation da aka yi a wuri kaza kwashe waya da aka yi satan da aka yi a wuri kaza duk da su wani aka dinga yi duk da shi aka dinga yi wani ma ne sai ya ce haba da Allah ce o ikon Allah wannan fa shine ku kuke ganin ba mu ke ganin ku ba ko to irin wannan sai manzo Allah ya ji ana ta ana ta faɗin miyagun ɗabi'unsa sai manzo Allah ya ce wajabat bai hana su ba ya ce wajabat sabai suka ce ya rasulullah fama wajabat menene kace ya tabbata ya wajaba manzo Allah ya ce an wuce da wata gawa kun yabe ta da alheri don haka wannan shaidin da kuka bada na gaskiya a kanta sai ya zama aljanna ta tabbata a gare shi Zuwa Allah ya ce wancan kuma ya kauce da ita kun yi mummunan suka game da ita kun faɗi laifukanta don haka ma'abuciyar sharri ce to wuta ta tabbata a gare ta nan take sai manzon Allah yake cewa antum shuhada'ullahi fil ardh ku ne masu ba da shaidan Allah a bayan ƙasa. Amma akwai masu ba da shaida na ina, na sama su ne mala'ikun da ke tare da kai su kuma sun rubuce kaf abin da kake. Shi yasa annabi Ibrahim alaihi salam yake cewa waja'alni lisana sidiqin fil akhirin. Allah ka sanya min kyakkyawan ambato a wajen ‘yan baya, duk wanda zai ambaci labari na ya ce wani mutumin kirki. wani ai annabin Allah ne ai wani mutumin kiki baban mu annabi Ibrahim ya yi gwagwarmaya da mushrikai ya yi kaza ya yi kaza ya samu kyakkyawan yabo a bayan mutuwarsa an gane to haka ake so kaga cewa wani mazinaci ne wani ya ta ai zagi ne halayensa ne ayyukansa ne don haka dan kara koyi ka aikata miyagun ayyuka ta cewa kai wani mutum kike Allah ya ji kaishi a wannan yin ƙarya shi Allah yana ki da ƙarya ne nan kuma kai da ka faɗi wannan abin kai shaidan zuwa ka aikata babban laifi manzo Allah ce itanibu as-sab'a al-muwiqat ku nisanci ku nisanci zunubai al-ishraku billahi wa sihr ya dinga lissafawa a ƙarshe ce wa qawlu zur وشهادة الزور وقول الزور وشهادة الزور da maganar ƙarya da shaidan ƙarya manzo Allah yana kwance ne sai da ya miƙe ya zauna ya dinga ya tunanatawa ka ce laita hu sakata ina ma da manzo Allah ya shigo ai mun ji saboda girman mutum yayi ƙarya akan abin da ya san ba haka bane daga da mutum ya mutu ka zo kana ta ƙarerai kana cewa kaza da kaza ne ai ya ma cika da kalmar shahada sau uku ai yayi kaza da kaza duk ƙaryar da kai Allah zai kama ka da wannan ƙaryar babban laifi ne kuma Allah baya yafi babban zunubi sai mutum ya tuba jama mun gane wannan yawa illa iyaka wani lokaci kawai sai dai in za ka yi gum ka yi gum eh wannan kuma adalci ne kai mara amma gum ɗinka ba zai hana kuma Allah ya mara azaba akan abin da ya aikata na miyagun laifuka ba dan akwai masu haɗa jama mun gane wannan shi yasa ka shuka alheri amma wai dan ka mutu ka ce in na mutu ai ta yabo na da Allah in na mutu ai ta yabo na kila ba ka biya ko ai zamani ne muke a fito media a ta yayatawa a ce wani ai mutumin kirki ne shi ya aikin kaza da kaza ko duk ƙarya ake wannan sai amfani da kai a wurin Allah hawa wala me kamar da Allah ne wa asirru qawlakum aw jahru bi innahu alimun bi dhati sudur Allah ya'lamu ma tahmilu kullu unsa wa ma taghidu al-arham wa ma tazdadu wa kullu shay'in 'indahu بمقدار عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال سواء منكم من أسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار ألا شرعين أولنكم من أسر القول دوان دي يسكر يسرا تذنشي ومن جهر به دما ودي يبين دين أولن الله ومن هو مستخف بالليل دوان دي يقول سندري أيكة ليفي وسارب بالنهار دني بينا واتكر رانا duk Allah duk ɗaya ne a wurin Allah ba wani abu da za ka yi ka ɓuya a wurin Allah ya alamu sirra wa akhfa Allah ya san abin da ke sirrantawa ya san abin da ya fi wannan ɓoyuwa ma ko kafin ka faɗa ma ya san me za ka yi saboda kawai ka bi Allah ka sami kyakkyawan yabo na alheri a wurin mutane to kuma duk yadda maƙiyanka suka koma suna zaginka suna cin mutuncinka saboda abin da bai musu daɗi ba ka san akwai wannan kuma dole sai ka samu wannan a rayuwa akwai wanda shi maƙiyinka ne kawai sunna da kake yana in jininka ran da ka musu ya ci ab abin da wani ma mutumin banza suka ce me ya maka ci ab kai dai a dai shiru ko ma'ana da sauran bayani amma ba zai yi ba daidai saboda ya bata maka suna da an tashi ce ka wani mutumin banza ne ba mu ɗauka zai iya haka ba yanzu wani ya mutu yana wuce ba wani abu da ya yi ai Allah sai ya ba da wanda zai ba za su baka kariya a duniya to kirki kenan ka yi kokari ka samu kyakkyawan cikawa to shi yasa wannan addu'a take da muhimmanci Allahumma inni as'aluka 'ishatan naqiyya Allah ina roƙonka ka bani rayuwa cike da tsayuwa akan addini da nagarta wa mitatan sauriya da mutuwa wacce take ainihin wato tsakatsaki can kana roƙon Allah ya datar da kai akan addininsa da ɗa'ansa da kuma samun tsayi daga aikata dukkanin zunubai da sabo ya baka kyakkyawar rayuwa wa mitatan sauriya ma'ana wa as'aluka indal mauti mitatan naqiyatan mu'tadilatan khaliyatan min al-amrad ka bani mutuwa mai kyau mai sauƙi wacce take ba ta haɗe da miyagun cututtuka an gani fala da ila arzari umur Allah ka kame da ni mafi kaskancin yanayi na lokacin rayuwa wala uqasi mashaqul haram ma'ana dukkan cewa Allah ka tsare ni daga wahala da bala'i na cutar tsufa an gani ya zama zan kyakkyawan cikawa in cika da kalmar shahada kuma in sami kyakkyawan tuba zuwa ga Allah da kyakkyawan cikawa sannan wa maraddan Allah ka maida ni zuwa gare ka zuwa gidan lahira ma'ana saliman min az-zulmi wal azab ya zama na kukuta daga dukkanin kaskanci daga dukkanin azaba wala kashifun lil masawi wal uyub kada bayan na fita a dinga faɗin miyagun laifuka na a duniya babu wanda da mummunan laifi ko amma ana duba menene firin jaye aikin wani a aikin bawa Allah ka tsare mana imanin ma'ana to ya Allah ina roƙonka a duniya ka bani lafiya daga dukkanin sharri da bala'i sannan a lahira kuma ka bani kyakkyawan cikawa ka tsare ni daga azaban kabari da tashin hankali da za a samu na ranar alkiyama Allah madaukakin sarki ya samu dace wala fadih shine ai wala fadih kai ka tona min asiri idan mutane su ta faɗin ni a gulle fuka na ko kuma a ranar alkiyama a wayi gari a ana ganin kan mutum kirki ne ni kawai sai mun yi da gaske a Allahu akbar me ka tana yau ko sai gobe na'am ban ji ba tana da tsawa addu'a ko bace sai gobe mu karasa kawai ko eh insha Allah to bari mu tsaya iyaka nan tunda yanayi ba sai mu cika da wannan addu'ar Allah ta'ala ya samu dace ya kuma ba mu kyakkyawan cikawa abin da na faɗi daidai Allah ya sami tare a cikin lada na a za ka iya roƙa mishi gafara mana ai dama shi mutumin banza ba wai ba a roƙa mishi gafara me yasa ke yi sallar jana'iza amma wanda aka kama shi a wurin fashi da makami ni dai ba zan mai sallah ba Allah saka fahimta ba kuma cewa ne kafiri bane amma duk wani mutumin kirki wanda za a gani a faɗa shi ai wani ma ya mai sallah to kada ya je mai sallah a dai wasu yan iska yan iska haka yan jangul jangul haka dai da sauran wasu yan yan uwan shi yan uwan shi haka su su je su rarraka dai su mai sallar su kai shi haka malamai suka ce saboda wannan ya zama mai gargadi da jan kunni ga yan baya kada wani kawai ta iskanci bayan ya mutu kuma a ce mutane ki zo ya zagi wani ya ci mutuncin wani ya saci kayan wani ya duk abin da ya ga dama na rashin mutunci kuma ka mutu kawai mutane yi zo tsaya suna cewa Allah ya ji kanka ai ma sallah a amma babu laifi mutum banza ne ka ce Allah ya ji kanshi Allah ya yafe mishi wannan kuma kana roƙa mishi gafara ne kuma Allah zai baka ladan wannan addu'an da kai masa an gane wannan eh amma ba a so in mutum ya mutu akan wani aiki mummuna misali shi ma da an san yana yi din amma daga baya sai aka ga ciwo ya kama shi yana ta nadama akan abubuwan da yayi to babu laifi in ya mutu a mai sallah ko a duka mai sallah amma a ce ai an bindige shi ne sun je gari kaza ne aka harbe shi aka kashe banza to shi ma a banzan zai tafi shi aka ce ganin waɗannan bandit da ake kama su aka kashe su ko da musulmai ne su na musulunci baya musu sallah mutuwan kare ne kawai a saura ba ku gane ba to sai mutuwan kare a saura shi ne ba wanka ba sallah shi ne mutuwan kare a saura ba wanka ba sallah ya mutu a banza naka kawai sai a ɗebe su a je a haƙa rami kawai a jijjibga su wannan akan wannan kawai sai a mai da ƙasa kawai a rufe an hutu da jama'a daga wasifa haka ake musu aiki ko ka taɓa ganin ɗan fashi da makani ana mishi sallah ko kuwa Allah ya kiyaye to mutane suna da abin mamaki lokacin da aka shi wani boka a garin da wasu sun je wasu na mai sallah to sallan da zaka yi shi an ce boka ko to boka musulmi ne lafiya yi amma wanda aka tabbatar yana tsaya tukunsa amma baya ne baya tsafi baya shirka misali to ƴan uwan shi dama dole su su ɗauke shi je su tatta shi ko a gyaggyara shi dai a je a kai shi haka halin shi nashi ya bi shi halin shi nashi ya bi shi wanda ba za mu yi sallah ba a shi ma musulmi ba ne ba musulmi ba ne sabon manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ce ba mutum kai tsaye ya fidda shi daga musulunci ba kamar barin sallah ka ji wannan wata ran za mu zo mu karanta wannan littafin sun ce hukumu tariki sala hukuncin mai barin sallah haka nan kawai da gangar ya fi ƙarfi shi ba zai yin ba ka sa musulunci akwai abubuwan da in ka ce ba zan yi ba daga dara kawai ka kafirta kawai ana azumin ramadana ba wai kana inkarin cewa ba ba wanka da wannan amma kai kawai ba za ka yin ba wace azumma dole ne ba zan yin ba to wannan abin ya mai ka zama kafin amma ka ƙi idan saka ci ka san wajibi ne amma ka san Allah ya zata maka amma saboda sabo ka ƙi wannan kuma wani abu ne daban ba a yi wa Allah karan tsaye sahabban manzo Allah suka faɗa suka ce dama al'ahadu alladhi bainana wa bainahu as-salah bambancin da ke tsakaninmu da waɗanda ba mu ba shi sallah ka gani ya ce don haka duk wanda ya sallah hakika wannan ya tsira wanda kuma ya batta da gangar wannan ya kafarta an gani so da ka mutum baya sallah ya mutu sai ku ji a haka rami a ji abin ne shi kawai shikenan kuma yana kalmar shahada yin ta fita amfani shi a can amma dai zai ɗanɗana kuɗe shi tunda tun a duniya manzon Allah ya ce duk mutumin da baya sallah ga irin azaban da za a yi masa a kabarinsa ga azaban da za a yi masa a alkiyama ga shi ga shi ga shi ga shi kako kuma manzon Allah baya ƙarya ko wa ma yunfiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha Allah ka tsare mana imanin mu wallahu a'lam abin da na faɗa daidai Allah ya sa mu tarayya cikin lada wanda muka kuskure Allah ta'ala ya gafarta mana bukatun mu alkhairi Allah ta'ala ka biya mana اللهم إنا نسألك عيشة نقية وميتة سوية ومردين غير خزايا ولا مفتونين ولا مغيرين ولا مبدلين اللهم اغفر لنا وارحمنا واهدنا وعافنا وارزقنا واجبرنا وارفعنا يا رب العالمين اللهم زدنا ولا تنقصنا وأكرمنا ولا تهنا وأعطنا ولا تحرمنا وآثرنا ولا تؤثر علينا وأرضنا وارض عنا يا رب العالمين اللهم كما أحسنت خلقنا فأحسنت فأحسن خلقنا يا أرحم الراحمين يا رب العالمين يا مجيب السائلين اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكرر إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا ربنا من الراشدين اللهم اتعنا بأسماعنا وأبصارنا واجعلهما الوارث منا وانصرنا على من يظلمنا وخذنا وخذ منه بثأرنا يا رب العالمين اللهم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار اللهم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار ونسألك الجنة اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا واجعله, واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين يا مجيب السائلين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Thank you.